بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه ga wata faɗakarwa وضعت فيها في بعض محل ذكر ورأت في بعض محل ذكر مدافن العلماء ko fi ba'ad mahalli zikiri madafin ulama harfa za na ajiye harafin zaira a wasu wuraren da na ambaci inda aka binne wasu daga malamai wa harfa sa'ad wasu wani wajen kuma a sa harafin sadi لعدم اتساع المحل لكتاب القطعة المقصودة domin wajen da ya rage min ba zai ɗau rubuta yankin da nake nufi ba فالأول in na sa zaira رمز لزاوية المالكية wannan nuni ne ga zawiyar malikawa بسهراء ka- bisa ra'ayi karafata sai da كرافة سيدة tilafisa نفيسة a sa- a saharar da take bayan gurin da aka binne sai da nafisa التي هي مرفع العلماء السابقين wanda a wannan wajen ne aka binne gagga daga malaman malikawa كابن kamar القاسم ibn al-qasim da والأتبك asbagu da ashabu da ibn muhammad ibn al-imam malik وابن مرزوق da ibn barzuq ibn sani وشيخ الإسلام الشيخ الاسلام يحيى الشاوي الجزائري الجزائري ibn algeria وشيخ da سليم shan salim al-bashiri البشري وغير da wannan ذلك wannan والثاني na biyun ko shine sa sadin رمز لمقبرة nuni ne ga makabartar sufaye في شعر باب a layin النصر.
babu nasar a misira
Almashhuri almashuri bihi.
wanda ya shura da wannan النصر.
al'imam malik sahibul masar Mhm.
shugaba malik wanda shine mai masarar ma gaba daya al'isbu sunansa Al-Ismu, malik ibn Malik anas ibn ibn Malik.
malik shi kuma malik din nan abi amin Al-Wafat al-wafat sana.
yayi wafati shekara ta تسعة وسبعين ومئة ta ta ɗari da saba'in da tara Mm, albarfan Albarfan.
inda aka binne shi بقيئة a baƙi baƙi ulmadina Madina.
baƙi a ta madina an ambaci tarihinsa a littafin da ake nuni zuwa gare shi da da wato dibajin muzahab da kuma in shine al'intiƙa'u akwai tarihin imam malik in kana so ka duba a cikin mun dibajin muzahab da kuma al'intika na ibnu abdulbari No.
shi dibajin muzahab na ibnu farhud
مم.
sai ibn al-qasim Ibn al-Qasim.
ibn al-qasim تلزيم الإمام tilmiz مالك.
al-imam malik almajirin imam malik عبد الرحمن shine abdur shi Ibn sunansa al-Qasim.
abdurrahman ibn al-qasim نعم الوفاة ya سنة wafati hijira ta إذا mi'atu wa وتسعين.
ida wa tis'ina 191 wato bayan imam malik ya rayu shekaru goma sha biyu مم.
ya rayu shekaru goma sha biyu shi dan qasim المدفن an binne shi a misra inda ake nuni da za Za.
wato shine zawiyatul sadatul malikiyya المذكور فيه a inda aka ambata tarihinsa Ya.
shi ma dai a dibadul muzahab da kuma intika
ابن وهب Abul- eh, ibn wahab اسمه sunansa cikakke عبد الله بن abdul wahab وهب ibn muslim
سنة الوفاة da shekarar da ya wafati مئة وسبعة وتسعين na shekara ta ɗari da s- ah, da ta- da tas'in da bakwai المدفن inda aka binne shi مصر a misira ne
المذكور فيه a gurin da aka ambaci tarihinsa دار da in a dibadul muzahab da kuma intika'u
ابن بشير ibn bashir الاسم sunansa Muhammad ibn cikakke Bashir Muhammad ibn ibn Bashir ibn Sarafil
الوفاة سنة an yi wafati shekara ta مئة wa samanin wa tis'ina bi hitilafin Mm.
shekara ta ɗari da casa'in da takwas amma akwai saɓani
المدفن inda aka binne shi a ƙurɗuba ne a Ondulus المذكور فيه littafin da aka mace tarihinsa a ciki na fuɗe
أشهاب sai a shabu الاسم sunansa cikakke Miskin miskinum ibn na abdulaziz الوفاة سنة ya yi wafati shekara مئتين وأربعة shekara ta ɗari biyu da hudu shi yasa shekara ɗaya suka yi fati da imami shafi'i No.
المدفن inda aka binne shi مصر misira a wato zawiyar malikawa المذكور فيه an ambace shi a cikin tarihi a littafin bibajul muzahab da kuma intika ابن نافع ibn nafi السائق shi ne الأموي.
sa'id al-umawi Abdullahi- sunansa cikakke Abdullahi bin umawi ne Nafi'.
nan ba ummiyu ba umawi مم.
abdullahi bin nafi'in مم.
alwafat ya yi wafati shekara ta mi'ataini wa sab- a, bi- ɗari biyu da bakwai amma bi hitilafi akwai saɓani المدفن an binne shi a madina مم. المذكور في an ambace shi a cikin dibajul muzahab da kuma intiqa'u na'am ابن عبد الحكم ibnu abdul hakam اسمه عبد الله بن عبد الحكم sunansa cikakke abdullahi ibn abdul hakam مم. الوفاة ya yi سنة.
wafati shekara ta ya ta yi washira shekara ɗari biyu da goma المدفع an binne shi a misira المذكور an في ambaci جاء tarihinsa a littafin dibajul muzahab da kuma intika أسد صاحب أس- أصل المدونة a sai kuma asad wanda shine mai asalin mudawwana الاسم أسد sunansa الفرات.
cikakke asad ibn al-furat ibn Ibn sinani الوفاة سنة wafati yayi wafati shekara ta ɗari biyu wa arba'ata ashara da shekara da sha hudu amma bin tilafin da saɓani الم- المدفون a- a a wato an binne shi a to a sakaliya
المذكور في an ambaci جاء tarihinsa a dibajul muzahab da intiqa'u
ابن ماجشون ibn al-majishun الاسم عبد الملك بن عبد sunansa العزيز.
cikakke abdul malik ibn abdul aziz الوفاة سنة yayi wafati shekara ta 214 yayi wafati shekara ta 200 da kuma 12
المدفع an binne shi a madina amma a zahiri a zahiri an binne shi ne a madina amma ban tabbatar ba
المذكور في an جاء ambaci tarihinsa a- a wato dibazul muzahab da kuma intiqa'u ابن نافي الأسكر ibn nafi karami Zubairi.
shine zubairi اسمه عبد sunansa الله بن abdullahi ibn نافع.
nafi الوفاة سنة wafati shekara ta Ya kai 216 1916 amma da sabani بن المدفون zahiri سنة.
an binne shi ne a madina المذكور an في fahimci جاء tarihinsa dibazul muzahab da kuma intiqa'u ابن مسلمة ibn maslamat al-mahzumi الاسم محمد بن مسلمة cikin sunansa cikakke Muhammad ibn Maslama الوفاة سنة ya wafati shekara ta 216 zahiri an binne shi a Madina المذكور an في faɗi tarihinsa a littafin Intika na Ibn Abdul Barri mudarifu mudarifu مدرب بن عبد الله بن sunansa مسلم.
cikakke mudarifu da Abdullahi ibn mudarifu الوفاة سنة wafati ya yi wafati shekara ta biya sai da ishirin mai tan da ishirin المدفون amma bin مدينة tilafin akwai saɓani an binne shi a Madina المذكور في an faɗi tarihinsa a littafin Intika'u
ابن مسلمة a sai القانبي kuma Ibn Maslamat al-Qanabi الاسم عبد الله بن مسلمة sunansa cikakke Abdullahi Maslamata الوفاة سنة ya yi wafati shekara ta 221 المدفون an binne shi a Madina an faɗi tarihinsa a littafin Diba da kuma Intiqa'u يحيى الليثي sai kuma ya رحمه الله halarci مالك.
wanda ya ruwaito mu wadda ta Imam Malik wadda ta fi shura a wajenmu ta fi shura ma a yanzu a duniya الاسم يحيى بن sunansa يحيى cikakke ya haibnu ya haya الوفاة ya yi سنة wafati shekara ta 224
المدفون a wato amma Hukuma.
kamar uh, shi nan haka ya kawo mafi yawan malamai sun faɗi wafatin nasa 234 ko an binne shi a ƙurɗuba na ka Na- duba na furɗebe na makarri wajen tarihinsa الأسبق تلميذ بن sai kuma القاسم asibar almajirin ɗan ƙasin الاسم أسبق بن sai wajen sa الفرجي cikakke بن asibar سعيد gwamnan farajin sa'idi الوفاة سنة ya yi wafati shekara ta 225 ga shekara ta mai talla 25 المدفون an مصر binne shi a misira a zawiyar malikawa an faɗi tarihinsa a cikin dibajin muzahab da intiqa'u ابن حبيب sai سعيد ibn habib الوارثي mai mudawwana wariha الاسم عبد الملك بن sunan حبيب tsakaki السلمي abdulmalik bin habib sulami الوفاة ya سنة wafati shekara ta bi a shaini wa sabani wa talatin Talatina.
da talatin da takwas المدفون an أندلس binne shi a andalus المذكور shi في ma an نفر faɗi tarihinsa a nafur ɗebe سحنون sai kuma malam sanunu الاسم عبد السلام sunan بن tsakaki a سعيد da salamin da sa'idin الوفاة سنة ya fadi a hijira ta 240.
mai tan da arba'in a zahiri dai an banne shi ne a kerawa wato a kasar tunisia المذكور an ambace shi a littafin dibadul muzahab
الأتبي sai utubi صاحب ne المستخرجة mustaharaja mudawwana mustaharaja wadda ibn rushdin ya mata sharhi a littafin sababba albayanu wata hasib to shi sunan utubi shi kake muhammadu ahmad ibn abdul aziz
الوفاة ya yi wafati hamsin wa 251 hamsin da shekara ta mai tanda hamsin da biyar المرفان ya an binne shi a andalus أندلس المذكور an في faɗi له tarihinsa a na fuɗe da kuma dibajul muzahab ابن صانون ibn sanun محمد shi بن ne صانون mamad ibn sanun الوفاة ya yi سنة wafati hijira ta mai tanda hamsin da shida shi ma madan sulun bai Kairwan.
daɗe kamar mahaifinsa ba hamsin da shida kaɗai da ita aka haife shi shi mahaifinsa sai da ya tamanin shi sonunu an haife shi ɗari da sittin ya fashi mutum da arba'in No.
shi ko ibn sonun mamad ibn sonun an haife shi ɗari biyu ya fashi ɗari biyu da hamsin da shida an binne shi a kairawan da ka dubi tarihinsa a dibajul muzahab Na'am.
alhamdulillah sai mu tashi ibn abdus ko Allah ya ƙara lafiya.
inda yake bukatun tambaya na'am wa mace tana jini a ƙa'ida kwana uku Mm.
da kuma sai idi yana ƙara kwana biyu ke zama kwana biyar Eh.
da kuma daga baya sai ya zama ina zuwa da yawa kuma ya koma kwana ukun Mm.
to idan ta tashi da safe ta ga in ta sa wani dan dalli haka sai ta ga jinin kalar jinin amma baya ƙarin irin Na na al'ada al'ada Eh, ya an dai al'ada.
kalar haka ne ba sai lalle karninsa ba a shar- yanzu sharaɗi dai kalarsa na'am eh sharaɗi ya zamo kalar ne kalar jini ne za a ɗauka a matsayin jini na'am yawwa za a ɗauka a matsayin cewa jini ne To, a nan. na sai ta tsaye da zai tambaye sallar da sallah ke na'am na'am a yanzu kamar kasuwanci da ake online business Mm.
yawanci abin wani wani bai bai- bai- abin baya hannunsa eh yana ta yi wata kasar da ba eh amma zai siya zai zai dora a- a waya kamar misali yana talla eh sai wanda ya wanda yake so ya Eh.
yi sannan zai zai nemi odar kasan a to to yanzu sai sai wasu ake ake ba wa masu to to shi yana sai da abin da ba nasa ba na'am yawwa ai kaga an yi hani ala tabi ma laysa indaka yawwa bisa cewa kasiyar in dai in salami ne za a baka sautu aka baka wannan ya halatta amma bisa cewa kasiyar ne wannan ba daidai bane ai ya hadisi ya zo da cewa la tabi ma laysa indaka kaka sai da abdi abin da baya wajenka ko Mhm.
da ko da kamar su ai kamar suna ba da su daga Eh.
can kamar advert ke bayarwa in kamar sun bayar idan shi wannan sun nada shi a matsayin wakili eh idan suna nada sun nada ne a matsayin wakili wannan ba laifi amma dai ba su nada shi a matsayin cewa wakilin su ne ba Na'am.
ehin a to wannan ya ce zai siyar ba daidai ba ne yawa ba daidai ba ne saboda aitayu yana siyarwa su kuma su ƙara farashi ko abin da ya kama da haka wanda duk abin da ake ƙoƙari a duban shari'a shine a kore garari a mu'amala No.
a kau da garare daga mu'amala yawa ma sun ɗora shi a matsayin ejen ɗinsu da abin da ya yayi ne da sunansu shi yasa ya shafe su in yace ya siyar ya siyu Mm.
tunda ko wakilinsu ne Mm.
to wannan ya sai ya halatta Mm.
To, kaga.
na'am kamar a yanzu mutane da suke rufe hancin su da irin wannan business din wannan sana'a Mm.
hancin baya samuwa da kasa ƙasa eh a wannan zara karahiya ne yawwa zai zama zara karahiya ne abinda aka fi so shine zama goshi da hanci sun sadu da ƙasa Mm.
ko abinda aka dora akan ƙasa din ba ya zama kaga an ce wasu judu ala kauril imamati yin sujada bisa naɗin rawani karahiya ne Mm.
kamar yanzu da abubuwan suka yi yawa ake ta kaman kora mutane su koma kaman digital connected business haka fawa Mm.
shine mutum ya ga abu isiya a yanayin kamfani a ce ga kuɗin da zai siya kaman dubu ɗari ko dubu hamsin Mm.
to kuma za a bashi wasu kaya kuma amma ya ta juya wannan kuɗin Mm.
zai iya sayan sa a matsayin kamar shaya shaya haka ko kuma zai ta samun kuɗi akan wannan abu amma bayan ya riga ya karɓi kayan da zai karɓa na wannan kuɗin Kuɗin.
da aka bashi eh kuma dai ya zama masa ya kamar jari kamar eh to kuma ta hanyar haka za su ce ta gayyato kuma Mutane waɗansu wanda suna za su bashi.
dogara akan jarin su.
Eh, Ta- idan abin dubawa a koyaushe shari'a a a duban shari'a matukar akwai garari a mu'amala ba daidai ba ne. in ya zamo gaba ɗaya ba garari to a wannan tayu ya zamo daidai Na'am.
yanda mai misali wa kullu aqadi bai'in bi gararin aw hadarin fi samanin aw masunin aw ajalin fala yuzu Na'am.
yawa eh, in ya zamo matukar dai akwai garari a cikin mu'amala to sai ya zamo ba daidai ba ce mu'amala Mm.
ta tsara wani الحمد لله وكانت فاتحة بصلاة الفاتحة
sallar